الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان gaisuwa ta addinin musulunci yau muna 24 ga watan Zulhijja a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna kuma 12 ga watan bakwai shekara ta 2023 Allah ya kaddara zaman mu tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation a ci gaba da karanta littafin Dalailul Tauhid ko 50 su'alan wa jawaban fil aqidati mun karanta tambaya ta 41 da tambaya ta 42 wanda malam ya kawo waɗansu maratib guda bakwai wanda duk wani aiki na ibada ana da buƙatar ya cika waɗannan maratib ɗin kafin aikin shi ya zamanto karɓaɓɓe ingantacci na farko ilimin umarni ko ilimin aikin da ake ba wa mutum umarni a kan shi sai mahabbatuhu san wannan aikin sai ƙuduri akan a aikata aikin sai kuma samar da aikin sannan a yi aikin daidai da abin da shari'a ta bukata kuma domin neman yardar Allah sai kuma taka tsantsan akan aikin karya rushi na bakwai tabbatuwa akan aikin na bakwai tabbatuwa akan aikin har zuwa ƙarshen rayuwa waɗannan gaɓoɓin guda bakwai su malam ya biyo da jawabinsu a gaɓa ta arba'in da biyu da yadda za a iya samar da su a aikace karatunmu na yau zai fara ne akan gaɓa ta arba'in da uku da malam ya ce ma ma'anar kufri wa anwa'uhu idan ana magana kafirci ko mu a junanmu za mu ji muna faɗin cewa wane kafiri ne wane musulmi ne ko kafirci ne wannan abin ko wannan abin aikin kafirai ne to shi wannan kafircin da muke ta faɗa menene kafircin don mu guje mashi sannan menene rabe-raben kafircin ta yadda za mu iya fahimtarsu ya zama to rayuwarmu ba ta shafi kowanne daga cikinsu ba mala ya ce jawab alkufru kufrani shi kafirci kashi biyu ne kufrun yukhriju min almilla wa huwa khamsatu anwa'i akwai kafircin da idan mutun ya aikata shi ya fita daga da'irar musulunci shi kuma kaso guda biyar ne da haka akwai wasu bangarorin aiki kala biyar kowanne daya kika yi to wannan abin ya zama kafirci kuma ya fidda ke daga da'irar musulunci Allah ya sa kar ya shafe mu Allah ya sa kar mu kansu ko ɗaya daga cikin su kufrun yukhruju min al-milla kafircin da ke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wa huwa khamsatu anwa'in shi kaso ne guda biyar al-awwal kafirci na farko Allah ya tsare mu da shi kufru takzib قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين malam yace kafirci na farko shine mutum ya ƙaryata sakon musulunci ita shi bai yadda ba abinda manzon Allah zo da shi yace ba gaskiya bane musulunci yace bai yadda da shi ba wannan ne ake kira kufuru takrib kafirci na an ai ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin shi Allah ya ce a Qur'ani mun samu faɗin Allah madaukakin sarki wa man azlamu ba mafi zunubi mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya duk duniya ba wanda ya fi zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa ko kuma ya ƙaryata gaskiya a lokacin da gaskiyar ta zo mashi zunubi mafi girma a duniya guda biyu ne na farkon ki kirkiri abu ki ce Allah ne ya faɗa Allah bai faɗa ba mimman iftara ala Allah kadhiba abin da yake daidai da shi aw kadhaba bil haqqi lamma jaa da gaskiya ta zo mishi ayar qur'ani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bai yadda ba waɗannan duk duniya su suka fi kowace ƙarya iftira'u ala Allah aw takdhibu ma anzala Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ashe a wutar jahannama babu makoma ga kafirai kamar Allah na gaya miki cewa wutar jahannama ita ce matabbata ita ce makoma ga waɗanda suke kafirai masu karyata ayoyin Allah madaukakin sarki sannan kirkirawa Allah madaukakin sarki ƙarya kafirci ne ƙaryata abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar kafirci ne yana ake kiransa kufurut takzib asani kafirci na biyu kufurul istikbari wal iba'i ma'a tasdiq akwai kafirci na girman kai kufurul istikbar kafirci na girman kai kawai ki jike ba za ki yi din ba eh na yadda amma din ba za a yi ba wal'iba da taurin kai da ƙi ki ɗauki kawai ki ce iya ne ba za a yi ba ma'atta sadiq amma zuciyarki ta yadda abin da ake maganar gaskiya ne Allah ne ya faɗa amma me yasa ba za ki ba girmanki da ganin isarki yasa kike ganin ba za ki ba shine kufrul istikbari wal iba'i ma'atta sadiq kafirci ne amma menene nau'in kafircin girman kai da kuma ganin ba zaki ba ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari akan irin wannan nau'in na kafirci wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ce ba su labarin lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi Adam. Usjudu li Adam, ku yi sujada ga annabi Adam. Fasajadu dukkanin mala'ikun sun yi sujada. Illa Iblisa sai shi Iblis. Aba yaƙi, wastakbara ya yi girman kai, wa kana minal kafirin ya wayi gari a cikin kafirai. Wani hine nau'i na kafirci na biyu. Yanzu shi Iblis ya yadda Allah gaskiya ne, ya yadda Allah gaskiya ne. ya yadda annabi Adam halitta ce ta Allah ya yadda annabi Adam halitta ce ta Allah ya yadda idan Allah ya umarni a masa za a yi ya yadda yi sai ga kawai shi matsayinsa ya fi ƙarfin na wanda aka umarta yawa biyayya wannan abin sai an yi taka tsantsan a kan shi a mu'amalar mu ta yau da kullun ta yau da gobe wannan nau'i na kafircin yana shigowa ciki wata ta bamu misali ɗaya ko biyu in an fahimce shi kin yadda wannan dokar gaskiya ce sai kika ga ke a matsayinki ki bi wannan dokar ai kamar matsayinki ya faɗi kawai ba zan yi ba ne amma na yadda Allah ne ya faɗa wata zarori ta bamu misali a wannan gurin na'am na hukun ɗan tattauna ko ba mutum ba misalin ansar da kuka tattauna ba damuwa fa in yayi daidai ma sha Allah in bai daidai ba me a cikin yawan malama kamar Allah ne ya ce dole ne sai an sa hijabi sai kuma ta ga sai ta ga kamar ƙauyenci ne ko in ta sa ba ta da aji ta yadda hijabi Allah ne ya faɗa ai amma a ranta sai take ganin idan ta sa hijabi ai matsayinta ya karye yanzu girman kan wannan na tabi umarnin Allah yana iya jefa ta zuwa ga kafirci ke sa hijabi ta ce na yadda gaskiya ne kawai sawa ce ba zan yi ba to yana jefa mutum zuwa irin aikin da shaidan ya aikata usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara laifinsa a duniya ya ƙi yin mai hana hi girman kai sai Allah ce wa kana min alkafirin sai ya zamanto a cikin kafirai ke ma yi ba zan yi ba me yasa matsayina ya wuce to ke ma Allah ya kiyaye karke zamanto min alkafirin Allah ya tsare mu nau'i na farko ƙaryatawa nau'i na biyu kin yadda Allah ne ya faɗa amma girman kai ya hana ki aikata asalis kufru shakki kafirci na shakku ke ba ƙaryatawa kika yi ba bakin aikatawa kika yi ba amma shakku ne higaranki wa huwa kufru dhanni mala yace hine kafirci na zato qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya bamu misali a cikin Qur'ani wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada وما أظن الساعة قائمة ولا إن رجئت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقالبا سمانا yake cewa ga misalin waɗansu mutane masu gona ko mai gona da ya ga gonar ta yi yabanya Allah ya ba shi arziki sai ce ya shigo wannan gonar tasa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntar kanshi zaluntar kai shine da zai shiga gonar bai yi addu'ar da ake faɗa a shiga gona ba ma sha Allahu la quwwata illa billah bai faɗi wannan ba bai iga gonar bai yana yadda wannan arziki ne Allah ya bada bai yadda ba cewa samuwar abin da izinin Allah ne shine huwa zalimun li nafsihi da haka sai kalli gonar sai ya ce ma azunnu an tabida hadhihi abada bana tunanin wannan gonar tawa akwai ran da za ta lalace ta ta wulakanta janna ko jannata hudun da ake magana ba gona ba fa irin da muke noma hatsi da dawa a gona ce da take da shi da shi an sa mangoro an sa dabino an sa ƴaƴan itatuwa gwanda abarba lemo kowanne ƴaƴan itatuwa akwai su waɗannan in sun yi ƴaƴa waɗannan ne za su yi waɗannan in sun yi ƴaƴa waɗannan ne za su yi to yadda ya ga ruwa yana gudana a gonar bishiyoyi sun kama arziki suke badawa duk shekara tana fin ta gaba duk ta gaba tana fin ta baya sai ce ma azunu an tabi da hadhihi abada bana zaton akwai ran da za a zo a ce wannan gonar ba ƴaƴan itato a cikin ta ce ba zai yiwu ba shine kalmar ibada yau a ce dabino ya kone gobe a ce wannan dabiha ta lalace gata a ce wannan ta kone gata a ce an sare wannan ana tsintar bihiyoyin watan wata rana hai a waye gari a ce duka gonar ba bihiya ko daya shine abin da ya musu yace ma azunnu an tabida hadhihi abada kuskuren sa sai yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa'azin da kuke mai in an je lahira an je lahira sai yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima ni fa ba ma na tsammanin za a tashi alkiyaman nan yanzu akwai wanda suke kallo to ita daidai al'amarin rayuwar nan dai kawai dillalime ne Allah kada ya san mai gaskiya wataƙil alkiyaman nan ma za a yi ta ko ba za a yi ta ba in mun mutu ma wataƙil za a tashi ko ba za a tashi ba jin wannan abin a ranki za a yi alkiyama ko ba za a yi ba kafirci za a tashi ko ba za a tashi ba kafirci ne so ake duka ɗaya zuciyar ce ta gaya miki wallahi zan mutu kuma zan tahi kuma Allah zai hisabi to ni al'amarin aljanna nan da wuta kwa to za a yi ko ba za a yi ba Allah dai to wannan shakkun shi da ake kira kufurun shakki kafirci na shakku zuciyarki bata yanke miki ba kai tsaye akwai wuta da aljanna akwai mutuwa akwai hisabi to in ba a samu wannan ba shi ma akwai nau'i na kafirci a cikin sa wa dakhala jannata huwa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wa la in ruji'tu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba sai Allah ce qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هنا ماذا يتكي كارنت هزوى عندي ثم سواك رجلا أبوكي محاورة تسفيتي أكفرت ينزك أكفرت كينا بالذي خلقك دوان دا يهلتك دم يهلتك من تراب أسلي دا تربايا كسا هلتر النبي آدم ثم من نطفة sannan zuriyar annabi adam ba daga ƙasa ake halittarsu ba daga ɗigon mani na mace da namiji sun masawaka rajula sannan kuma sai ya mai da ka yanzu ga ka cikakken mutum a tsaye kalmar a kafarta abokin zancensa ya san shakku akan al'amarin ubangiji kafirci ne ya sa ya masa tambaya a kafarta yanzu kana nufin ka kafirce ma Allah maɗaukakin sarki ne don haka ke ma duk abin da aka ce Allah ya faɗa karki shakku a kan shi mun samu mataki na nawa mataki na uku mataki na farko ƙaryatawa kafirci ne mataki na biyu girman kai da ƙin karɓar umarnin kafirci ne na uku shakku akan Allah ya faɗa ko bai faɗa ba za a yi ko ba za a yi ba yi ma kafirci ne Allah ya ce masu sabo in sun shiga wuta za su shiga har abada ana ƙona su to yanzu a yi ta ƙona mutum har abada ni fa ina ganin fa wata wata rana an gaji da azabar wannan jin sai an gaji da azaba shakku ne akan abin da Allah ya faɗa to shi ma na iya fitar da mutum daga kafirci yanzu kawai wannan sallar da muke da azumi kawai a sa mutum a gidan aljanna khalidina fiha abada ba mutuwa ba tsufa sai kai abin nan dai a duba dai to wannan kalmar abin dai a duba ba yana nuna shakku ba to shi ma na fitar da mutum daga musulunci so ake in Allah ya faɗa ki yadda Allah ya faɗa an wuce wannan gurin arabi na hudu kufurul i'rab kafirci na dauke kai والدليل عليه قوله تعالى دليل فضل الله مدوكاكين سركي والذين كفروا اما انذروا معرضون wadanda suka kafirta amma unziru dangane da gargadin da ake musu mu'riduna masu dauke kai ne yanzu ita na farko ba magana karyatawa bace ba magana shakku bace ba magana girman kai bane ka tsaya ma ta ji taki ta ji saurari alkurani ba ta saurara ba tsaye a gaba kita ni ba na so kawai je ka da karatunka ko ana bayani ta tohe kunne ko in ta kamo ana wa'azi he ta kahe ko ma ce wannan malaman sun dame mu wallahi da qala Allah wallazina kafaru amma unziru mu'riduna juya kai din wannan shi ma kafirci ne al-khamis nabiyar kufrun nifaq kafirci na munafirci wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin sa fadin Allah madaukakin sarki zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahuna dalilin da yasa Allah ya wulakanta su saboda sun yi imani ne thumma kafaru sai suka kafirta a bayan imanin fa taba Allahu ala qulubihim sai Allah ya rufe zakatansu fa hum la yafqahuna dan haka ba za su taɓa fahimta ba shi kuma mun kufurun nifaq shi ne ki ce da ya ce wannan mutanen fa kawai dai kowa ya hiro ya ja bakinsa ba ki yadda abin da ake faɗa ba gaskiya ne amma a zahiri ki nuna musu dai muna tare da su a zauna lafiya so wannan hima nau'i ne na munafurci nau'i ne na kafirci Allah madaukakin sarki ya tsarar da mu duk wacce ta samu ɗaya daga cikin wannan kafirci to tabbas yana fidda ta daga cikin addinin musulunci Allah ya tsare mu ko ta ƙaryata ko ta yi girman kai ta ƙi karɓa ko ta yi shakka ko ma ta ƙi sauraron maganar da ake mata ko ta ɓoye saɓanin abin da take aikatawa a zuciyarta a zahiri wanda dukkaninsu nau'i na kafirci ne kuma suna fitar da mu daga musulunci in Allah ya kai mu rana ta sai mu karanta ɗan ƙaramin munafurci shine kufurun asghar ƙaramin kafirci wanda baya fitar mutum daga addinin musulunci akwai alamun hadari a cikin gari kuma ga ma lokaci ya ja har takwas da wani abu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الله يبارك داتا da ikon aiki da abin da muka jina daidai